zai biya sabo tara ne goma ga annabi fatiha ɗaya ina an zanna ɗaya ulhuwallahu ƙafa uku salatul fatihi ƙafa uku magabatan mu baki ɗaya mazansu da mata yara da manya shehunanmu malamanmu na alƙur'ani malamanmu na ilimi sauran magabata baki ɗaya da suka gabata shugabanninmu Allah ya gafarta musu اللهم لك ما قرانا الى ارواح ابوينا واجدادنا وعلمائنا واخواننا وزرعائنا وقربائنا ومشايخنا واولادنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم فاتحه بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أفضل ما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم أعذنا من شر الأعداء وكيد الكائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وأسد الحاسدين ونفاق المنافقين وكم أسالك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
يعني to ya al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan babi da muke ciki yana mana wato bayani kan maganan sharrin zina sharrin zina zina ba kyau to muna cikin bayani jiya akan maganan haddi na wanda ya yi zina lokaci ya kawo za mu tashi inda muka kwana shine malam yace ya anibo nufin malam ma'ana abin da malam yake nufi ni atami wato bulala ɗari idan an samu saurayi wanda bai taɓa aure ba ya yi zina ko budurwa wadda ba ta yi aure ba ta yi zina in dai shaidu sun tabbata lallai ga shi an kama su kaman wato taɓarya a cikin turmi go ko kuma ɗan mashayi a cikin kuratandu mu na yanzu wanda ma san kuratandun nan bago tunda yawanci yanzu mata yanzu adon da matan iyayenmu suka yi da kwalli ne yanzu kayan adon ya bambanta zangurin nan ma yanzu ba na ganin shi ma yanzu ne sai dai gaje kan karkara ko can tudu ƙauyuka duk abin ya zama kuma ya ɓace yanzu ga yaran mu na ce mun duwa wai bai san mun duwa ba sai ce wai mun duwa wanda ake sakawa a hannu na ce gaskiya ne kaga mun duwa yana afa ne ko eh wani ma ce mishi awarwar muna karatu ne a cikin a cikin risala muka zo kan maganan abunan kayan kwangage na aro na mata din nan irin su abun wuya irin su dan kunne irin su awarwaro sai ce wai me awarwaro bai san awarwaro ba to kuma yanzu nan gaba za ka zo ka samu duk abin da muke gani mun sani sai ka samu kuma ya ɓace mu ma yanzu muka zo ɗin su magabatan ma akwai abin da suka sani ma ba mu san shi ba haka ne ko yanzu da can mun taso mun samu akwai wani abokin jinguru wanda mata suke sa lalle akwai jinguru ko yanzu kai da wahala sai kawai to za ka anan nan ce dan mashayi a cikin kuratan do abin nan da ake sawa na tozali o shi abin to ainihin gidan za a gani shi tsafin shi na dan dan ya yi tumbi ko saman kuma siriri to shi ne kura sandu kenan shi kuma wannan ɗan tsinken da ake sakawa a lakato shi kwallon a sa ido shi ne ɗan mashayi to ma'ana abin da ake nufi da ɗan mashayi a cikin kura sandu ma'ana an samu alƙalaminsa a cikin farjinta yadda ɗan mashayi ke shiga cikin kura sandu to haka aka kama su ƙarara to nan gaba zai mana bayani yadda ake kama zina din domin muka ji an ce wai amma mai zina hukunci shi musulunci komai yana ɗaukar shi akan ƙa'ida ne kama zinan ma aiki ne yanzu kaman barawo ne an ce as-sariqu wa sariqatu faqad wa aydiyahu ma go barawo namiji da barauniya mace an ce a yanke hannunsu ba wai kawai da an kama su yanka da to a'a akwai ka'idan da ake bi kuma kafin a samu wannan ka'idan ba karamin aiki bane ba karamin aiki ba ne da za a misali idan mutum ya zo ya yi shanya a kasanga aka sanya kaya a kasanga rabi na waje rabi na cikin gida sai ɓarawo ya zo ya janye ba za a yanke mishi hannu ba shi ne kayan da ya sa ya sa rabi a waje kun bayan dago idan mutum ya shigo gidan da aka masa izini yana shiga an ba shi izini yana shiga gidan sai ya yi fata a gidan ba za a yanke mishi hannu ba ai an mishi izini ba sai dai in ya shiga inda ba mishi izini ba ne to wannan za a mishi hukunci ko kuma a mutum ya shiga cikin rumbu ya shiga ya kinkimo buhu ya ɗaura a kai to ba za a kama shi ya yi sata ba sai in ya fita daga cikin rumbun ne amma ba za ka rinka cikin rumbu ga buhu ya ɗauka kar a ce ɓarawo me nake ne yasa ina gyara buhun ne na ga zai na ga zai faɗi ne nake gyarawa to da haka wani da ya ji an ce mutum ya sata a yanke hannu sai ɗauka kawai musulunci kawai yana so a yi ta yanke hannun mutane ne kafin a kai fagen yanke hannun ba ƙaramin tafiya ba ne sai an bi wato an bi diddigi diddigi tukuna to shi ma zina kama zina ba ƙaramin aiki ba ne inda kawai yake da sarki shi ne shi wanda ya yi zinan da kansa izo ya ce na yi zina kaga wannan ba wani wahala ba maganar shaidu amma wani za a kama ne in ka zo ga mace da namiji suna gashi nan suna zanen lalle ka wanda aka faɗa kamar dan mashayi a cikin kowa tandu ko kuma kamar taɓarya a cikin a cikin mai kurmi suna haɗe shi ya gashi ya zo ya gan su to a lokacin sai ya koma sai zai nemo wani zowa ne na ga wani abu zuka gani shi ma wannan ya zo ya gani cikin ɗaya na zuwa ban zai kira wani ma sai ƙara kira koma ya kira wani shi ma ya zo ya gani na wata nan eh ga shi ga wanda ya kira na biyu ga kuma wanda ya kira na uku sai kuma sake fita kuma ya je ya nemo na hudu idan na hudun nan kafin ya zo ko rabu to wayannan sun yi ƙarya ba za a amfani da shaidar su ba musulunci yana bin mutane da a tuba a tuba ne kun bayan jago idan aka zo shaida guda uku suka ce sun gansu kamar taɓarya a cikin turmi ga suna a haɗe suna fasikancin sai na uku na hudun yace shi ne ya gansu a kwance ne a kan shimfiɗa amma shi gaskiya bai ga alƙalamin namijin nan a cikin barjin matan nan ba to guda uku nan za a musu bula tamanin tamanin guda uku na za a musu bulala sun ji ƙazafi to kun ga anan kawo zana ai karamin aiki wani ko sama abin da ake nema jama'a mu ji tsoron Allah in dai ka yi to ka san Allah ya sani Allah ya sani duk abin da ka san ka sani to ka tabbata Allah ya sani ka sani kai ma ka san Allah ya sani an bayan da go jama'a ka san Allah ya sani kuma kai ma ka san ka sani kuma Allah zai tambaye ka to Allah kai mana gafara to anan ka ji malai yace nan kama zan saurayi ko budurwa suna zina ya tabbata ga shaidu guda hudun da aka faɗa ko kuma su ɗin suka zo suka faɗa da kansu suka ji tsoron Allah domin abin da ake gudu duk wanda ba musu wannan hadisi a nan duniya ba wallahi a lahira sai an yi za a ɗaga mutum a sama yanzu ba ga wata muna kallo ba yanzu za a labarai ganin watan nan in dai ne ido ne in dai ba rashin lafiyar ido ba kowa daga ido ga wata to haka za a daga mazinaci ko mazinaciya Allah zai sa a kawo bulalan wuta ana tsalawa suna ihu tun daga annabi adam har tashin kiyama kakanin kakanin kakanin kakaninka da kuma jikokin jikokin jikokinka har tashin kiyama jama'a zina ba kyau zina ba kyau Allah kare mu Allah ka saka mu iyayenmu da alkhairi yanzu dukan mun nan inda iyayenmu sun samar da mu ta hanyar zina ne babu da mutunci ko da ba da da tare da mu ko? in ka zai gida kana nan gidan ubana ne za ka zo wani kalman da har ka mutu ba za ka manta ba to mutum ka zo ka samu iyayenka ma sun yi aure ne suka haife ka wallahi kai ta musu addu'a Allah ka saka mu iyayenmu Allah ka saka mu iyayenmu Allah ka saka musu a farman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam je mara
فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce kar ku bari tausayi ya kama ku wurin zartar da hukuncin Allah in dai kuka zo aka samu sun yi zinan ya tabbata a shari'a to wurin zartar da hukunci kar tausayi ya kama ku domin duk tausayin ka dai ba kai Allah ba ko kuma duk tausayin ka ba kai manzon Allah ba wai sai ayi bulala Allah wai faɗa mana manzon Allah Haji Allah ya ce kar tausayi ya kama ku wurin zartar da hukuncin Allah amma fa sharadi in kuntum tuna billahi wa in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma kun yi imani da ranar lahira Allah ya kare mu zuna eh da ana yi da zaman yayi sauki za a kawo su bakin kasuwa ko bakin masallacin juma'a ko wani inda ake haduwa dandali yanzu kaman garin mu na ce fada sarki ko ko kuma nan nan zawiya nan zawiya ko bakin kasuwa za a zo a ga ga itace babba daure su a wurin anna tara jama'a a yi shela layi layi jama'a an kama wani da wance za a yi za a musu hukunci a wuri kaza kowa ya zo ya gani zala duk wanda aka musu wannan zai ƙara yi wani ma ya bar garin kenan ko wani ma ana gamawa zai kwashe kaya ya bar garin kina kace ga za ka samu wasu sun zo gari sun tsufa a garin amma ba wanda ya san da suka fito wani yayi abin kunya ne a garin ya gudu bai so a san garin su saboda in an je garin za a ji labarin abin da yayi suna nan da yawa ko wani in ya bar gari fa ya bar gari kenan sai dai sai dai sai dai kiyama kuma sai ƙara komawa Allah kare mu Allah ka tsare zuriyar mu kun ji daga bakin daga bakin manzon Allah ba wannan abin da ma da ya ayar Qur'ani ya cikin sosan nuri ko mu ji
يعني abin da yake nufi لا تعرف- لا تأخذكم رأفة ورهبة في Allahu حد akbar الله تعالى kadi yace kar tausayi ko jin kai ya kama ku wurin zartar da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ko ɗanka ne ko ƴarka ce ko jikanka ne ko ƙanwarka ce ko yarka ce ko ma wane ne in dai suka yi zina an tabbatar da cewa sun yi Allah ya kare mana zuriya Allah mun roƙe ka albarkar annabi Muhammadu Allah ka tsare mana zuriya Allah Allah ka tsare mana zuriya eh dan zina bala'i ne malam zina wasiba ne wanda ya riga ya saba da shi bai iya bari kamar abu ne mai hura jiki eh ai kun tambayar mata sai ka ji ko wai tana yin amma kuma shi yaron ya ji rabuwa da ita kaga akwai alamar masiba abu ne mai huda kashi yanzu duk mai zina in bai yi ba bai jin daɗi yanzu ma na cikin azumin nan wallahi ko da ba sa iya bari wani yakan daure in azumi ya kama sai ya sai ya tafi hutun rabin lokaci eh ya tafi har san gina wace ko na yan kwallo in kuma da aka ce an yi sallah sai ya koma ruwa to wani a cikin watan nan ma yana yi Allah ya kare mu
ولا تهملكم شفقته kaji kar ku bari tausayi ya kama ku
ألا يبقى لي حد a a wurin wato ku ga cewa kun wofantar ko kuma kun watsar da haddin da Allah ya ce a yi kar ku bari tausayi ya sa ku haka
فإن الله تعالى أعلم بعباده منكم domin Allah tabaraka wa ta'ala ai ya fi ku tausayin halittarsa da mu da Allah ya fi tausayi inda ma mu da Allah ya fi tausayi yanzu iskar da muka shaƙan nan wa yake bamu wannan watan da yake kanmu nan wa yake wa yake bamu rana wa yake bamu kana tsammanin da Allah ya saka mana iska da muke shaƙan nan a ce yana hannun gwamnati ne za mu rayu a ce iskar da muke shaƙan nan ko kuma rana ɗin nan a ce yana hannun gwamnati ne sai sun ga dama su ba ku za mu rayu ba za mu rayu ba amma yanzu ga rana mun taɓa ji an ce rana ya samu damuwa za a yi gyara a cikin injin ɗin rana za a ɗauke rana na na Allahu akbar Allah mai rahama ko mun taɓa ji a ce da mu mutanen Najeriya ɓangaren saman ku ya samu damuwa ku koma ɓangaren Kamaru ko ɓangaren Chadi ko ɓangaren Niger za a gyara ɓangaren ku in an gama ku dawo mun taɓa ji da ba da shi nan kalli sama eh kalla hal tara min fudur kaga wani wurin da ya tsage ko ya kese ko kuma ya huje kun taɓa gani ba za ka gani ba eh zaka Allah ya fi mu tausayin bayansa shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halice mu kuma shi ke yi wannan hukunci kar ku bari ku ce yayi ai abin tausayi ne gashi nan duk sun nuna nadama ko sun yi nadama Allah ya ce ai musu Muje.
فأمر بهذه الزانين في الدنيا ka gani Allah ne ya yi umarni a yi wa masu zina hajji daga nan duniya saboda ya zama wa'azi a wurin sauran mutane wai gani ga wani ya isu ne ya isu wani tsoron Allah wallahi yan uwa da ana shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari duk saƙon Allah nan ba za a yi ba eh maganar shan giya muke sha giya a hukunta shi in yayi sata a hukunta shi in yayi zina a hukunta shi yadda duk Allah ya faɗa da haka ake yi da saɓan Allah ya ragu a bayan ƙasa amma ina isa abin gashi nan kullum gaba gaba gaba gaba yanzu kuka sai da Allah ya ce wa katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi inda wanda ya kashe ana kashewa da an huta yanzu sai mutum ya zo ya kashe mutane a kama shi a kai shi a kulle bayan sati ɗaya ko shekara ɗaya ko ɗan shekaru sai ga an sako shi ya zo yana yawo a cikin mutane Allah ka saka ma iyayenmu da jama'a mu musulmai ne wajibi ne matsayinka na musulmi ka bi dokan Allah ka bi dokan annabi Muhammadu idan nan duniya kana da gata babanka wani ne ko kana da wani babba a gwamnati ko a cikin jami'an tsaro an kama ka an je an tsare ya buga waya an sako ka to idan an kama ka a kabari ya je ya ya kwato ka mana akwai jama'a babu kuma haka yana nan yana zuwa ba ma kai din ba shi ne kwato kan a nan duniya shi ma an yi je kabari ya tafi kenan ba tashi sai kiyama kuma ran tashin kiyama haji Allah yana ce alƙari'atu malƙari'a ko wa ma adraka malƙari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsuf wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush haka za mu mutuwa cikin kabari kaman fari idan ka san faran shinge ne ake cewa ko menene in an yi ruwa sama suke fita farɗin nan haka za mu fito daga cikin ramin kabari gaba ɗaya kuma kowa ya fito zai dumfari wurin da Allah ya yi kira ne wato filin taron kiyama Allah ka ba mu sa to mu je فمن لم يكب حده في الدنيا duk mutumin da ba a tsayar masa da haddi a nan duniya ba فإنما يضرب يوم القيامة جزية من نار to in kiyama ta yi za a doke shi ma'ana za a mishi bulala da wani irin bulala na wutar jahannama alama shahadar fala'iki a gaban halitta gaba za a ɗaga shi a sama kowa yana kallon shi za a ɗaga shi a bulale shi yana ihu kafin idan an gama kuma a wurga shi a cikin wutar jahannama amma a nan duniya an an maka haddin shikenan ya kwarin na lahira wanda aka baka a nan duniya shine tuban kenan ya fi sauƙi Allah ya yafe to jama'a da a maka a nan duniya magana ya ƙare da ko mutum ya ƙi a je lahira a musu bulalan kuma a tuwa shi a jahannama wanne ne bi jama'a ba gwanda a nan ba to amma maganin kar a yi kar a fara kai dai kawai ka kiyaye Allah mu roƙe ka yadda muka shigo ba mu taɓa yin zina ba Allah ka kare rayuwar mu koma har tsabari mu ba mu yi zina ba amma yanzu haka malam wani wallahi bai san adadin abin da ya ba bai san adadin matan da ya da ya bata ba ba matan aure ba ba zawarawa ba ƴan mata ba in ka ce maka bayanin matan da ya fasikanci da su ba zai iya gaya maka ba wata kuma ita kuma duk da maka bayanin mazan da sabi suka yi fasikanci da ita ita ma ba za ta iya faɗa maka ba ba ta san adadin su ba da haka in ka taso baka taɓa zina ba ka gode Allah Allah sa mu gama lafiya in kuma ka taɓa yi ka tuba ka tuba inna Allah gafurur rahim ko fasabbihi bihamdi rabbika wasta ga firu inna wume Allah mai tuba ne mai bi karɓar tuba ne amma inda matan mutane ne fa wallahi Allah ba zai gafarta maka ba sai mijin ya gafarta maka to kaga babban matsalar kenan sai mijinta ya yafe in ya yafe maka ta yafu amma wallahi ko za ka saka duniya da istijifari domin akwai wasu a cikin mu musamman ‘yan uwanmu ‘yan tijjaniya, ‘yan faiba masu da'awar hakika ɗin nan, suna nan a cikinmu suna abin da ba kyau da matan mutane. Sai suka kawai, ai, shehu ya wuka mana wani shehun, wani shehun, shehun tijjani ko shehun Ibrahim, ba shehun kenan ba? Eh, to shehun tijjani ya ce, in kun ji abu an ce ni ne na faɗa. ɗauki abin nan ku auna shi da alƙur'ani da hadisan manzon Allah in ya dace da ƙur'ani ya dace da hadisi in ji maulan mu shehu tijjani yace to ku rike abin ku yi amfani da shi ni na faɗa amma idan ya saba wa ƙur'ani ya saba wa hadisan manzon Allah yace ku jefar ƙarya akan ba ni na faɗa ba haka maulan mu shehu Ibrahim shi ma yayi rikwatu mun ta kibo ba shi nan ina nan hannun duk mukaddamai ina hannunsu ana so ma duk juma'a mukaddami ya karanta wa mutanen zawiya ga sakon shehu ibrahim bayan da za a kai da matan mutane ka ce wai shehu ya roƙan maka ai ba matan shehu bane ba matan shehu bane matan wani ne ko manzon Allah ya ce ko mijinta ya yafe sannan Allah ya yafe maka da shehunka da annabi Muhammadu waye gaba na tambaya jama'a da shehunka da annabi Muhammadu waye gaba shi kan shehu tijjanin wa ba mu daraja ba manzon Allah bane shi shehu Ibrahim da wace da dara ba nan Muhammadu bane to kar mu ga mutane suna irin wannan iskancin a cikin wanda ne a kuce wai wai wanda ne kare ba ruwan mu kuma na adalci jama'a kuma na adalci kuma shehu tijjani adalci kuma shehu ibrahim adalci yanzu misali a cikin musulmi da Allah ba masaya ba mazinata sai ka ce haka manzon Allah ya ce ayi annabi ya hana shan giya ko bai hana ba annabi ya hana zina ko bai hana ba wannan musulmi yana shan giya ko yana zina wannan aikin shi ne ba ruwan manzon Allah to haka a cikin ɗariƙar tijjaniya an kaga irin wa'annan masu zina da matan mutane da 'ya'yan mutane suna shaye-shayen giya ba sa sallah wai sun samu sallah ha ha ha ha akwai aiki kana jin Allah ne baka san Allah ba baka san Allah ba in mutum ya san Allah zai ba sallah zara jama'a wanda bai san Allah zai bar sallah haka nan wanda ya san Allah zai yi wuna ita ma san ita ma san kuna fahimta na ko bai je ni Allah ya kashe mu ita da khayr na da da da da mai rai gara kai da rawa ko don mai rai mai rai ana tare huwa ma kuma ولا أنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرونه ولا أبنى أقرب إليه من هم الوريد إتميري أنا تاري أما قرابة هذا قرابة إذا مات ابن آدم ذهب الله بجنون ويبقى محمد بجسده kama yanzu mun duka wurin gawa akan akan mere ko aka ce ga gawa ga mere ka ɗauki ɗaya wani za ka ɗauka ya mun ɗan ganin mere ɗin ko yana kamawa ita ma tana kama shi yana kiss ita ma tana kiss ko ya fi ya fi ganin me din ta fi dama dama to gwanda gawan sai wace misali maciji ne irin wanda yake yaro kaddan gamsheka bakin irin idan jajawar sai ya yi saba ya fita a cikin saba sai ya zo ya zo ya zo gefe ya yi gamu kamar bakwai ya naɗe ya naɗe ya fasa kai sai aka ce ka ɗauko ɗaya ga saɓon a gefe ga ainihin macijin aka ce ka ɗauko ɗaya wani za ka ɗauko a macijin ba me yasa me yasa jama'a saboda akwai bala'i ko to mace mai rai ta fi bala'i akan gawa da haka jama'a mu kiyaye zina zina Allah ne ya hana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila haka yau cikin suratul isra'i ne ba yawa Allah ta kusa da shira karka zo kusa ma karka zo balle ka yi zina da haka ina kiran jama'a a mana adalci don Allah idan ka gama su irin wannan abun karka ce duka yanayi da haka ne wallahi mu haka bane ba haka bane sai mu so tijani duk abin da annabi ya hana shehu na bayan abin ɗari bisa ɗari duk abin da Allah ya hana shehu na bayan abin ɗari bisa ɗari eh laba mu damuna mai albarka mu je sannan sai ya ce idan kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira to Allah mun yi imani da kai Allah mun yi imani ranar ƙarshe abin da yake nufi idan kun kasance kun gaskata da kadaita Allah kun yadda Allah ɗaya ne jama'a Allah nawa ne in huwa Allahu ahadu oh لا تفكروا إلهين اثنين دول إنما هو إله واحد الله تيني الله با بيو بني الله با أكو بني الله تيني إن كن إيماني لهكا kuma kun yi imani da ranar kiyama ranar da Allah zai tara kowa da kowa kar ku ɓata haddin da Allah ya ce a yi kar ku wefantar da shi kar ku watsar ku tsaya a tabbatar da hukuncin da Allah ya ce a yi.
Sun makala.
Sannan ya saka cewa.
Wani ya shahada azabar ma ƙa'ibatun wani muni.
Idan za a ma masu zana haddi a gayyaci mominai, mana a kira jama'a, sai a nemi mai shela. Ya bi anguwa anguwa, layi layi. Jama'a salamu alaikum. wani da wance sun yi zina za a musu hukunci a wuri kaza kowa ya zo ya gani sai shiga wancan layin ma haka idan layi layi unguwa unguwa a zo a taru saboda ya zama wa'azi a wurin wanda bai yi ba kuma ya zama gargaɗi da wa'azi a wurin shi wanda ya yi ji kunya duk gari kowa ya san an masa hukunci amma an yi a cikin ɗaki hukuncin bai yi ba eh a sa sa cikin ɗaki a sai a masa bulala a rufe asiri akwai rufin asiri a cikin abin da kiyama za a tsere mutum a saka shi a kafa kowa ya gaishe akwai rufin asiri in an rufe asiri a nan layira akwai rufin asiri ne babu Allah kare mu zina
ولا رر عند عند إقامة الحج جماعة a samu jama'a su halarci wurin da za a tsaye da hajjin su nan من المؤمنين daga cikin bayin Allah muminai وإنما حضر عندهما جماعة abin da yasa ake ko jama'a su halarci inda za a yi hukunci in an kama mazinata لزيادة أفر عقوبة domin
لزيادة shi ne a yi haɗuwan yana ƙara musu wani azaba ne ga duka ga kunya wani na musu duka a shi kaɗai ba ba abin damuwa ba ne wani ya fi jin zafin kunyatan da ya ji ɗin nan ko an kawo su gaban jama'a ga shi a gari yana da farkai wanda yake auren 'ya'yansu da wanda suke auren 'ya'yan shi kai Allah ya kare mu mala Allah ya kare mu kana dan gari ka yi aure a gari ka haihu a gari 'ya'yanka sun yi aure a gari ka kana da surkai ko wanda su- wanda suke auren 'ya'yansu da kuma masu auren 'ya'yanka a zo a tara ga ga jikokinka ga 'ya'yanka ga matan 'ya'yanka ko da kuma da kuma a masu auren ƴaƴanka duka gabaki gabaki ɗaya za a zo a haɗu da kuma danginka ta wurin uwa da dangi ta wurin uba kowa zai zo ya gani jama'a akwai kunyan da ya kai wannan akwai kunyan da ya kai Allah ya kiyaye kisa kun je gani wani in ya bar gari ya je wani wuri sai ya je makale a wurin har ya mutu ko kun yi ya koma ba zai koma ba in ma kuna gida kuna tambaye shi ina ne garin ku wallahi ba zai gaya muku ba sai su maka kwane kwane eh ko kuma in ka- in ka- in kun matsa ya kira wani garin da kuma ba ku san shi ba Allah ya kare mu Mu je.
لأنهما domin يقتلان إذا كانا كاذبون.
خير من القوم kajigo da annahu ma ya khajilan domin ba su kunyata idan aka ce an zo an haɗin nan shi wanda za a ma hukuncin zai kunyata wallahi yawanci wannan abun ya fi mishi ciwo akan dukan da za a mishi inda a mishi dukan ko meye ba damuwa ba ne amma a zo gaban jama'a ne a tarranta shi ɗan nan ga shi nan a fili kowa ya zo yana kallon shi kuna yin zima nan
وإنما حضر عندهما جماعة to yace abin da za a ce ko jama'a su halarci wurin
من القوم ويكون ذلك زجرا لهما kuma Allah ce a yi haka ne saboda ya zamo tsawatarwa أن الزانا na أن الزانا ana zani ko ko zana ne ana zani na ana zina eh domin ya zama tsawatarwa ga barin yin zina eh Allah ya kare mu zina yanzu Allah wani mutumin da ya je ga irin wannan amma wani haka shi zai yi zina inda ana hakan kaga wajen amma wani irin wannan tarata din an kawo shi gaban jama'a an an bulale shi in kuma bazawari ne an jefe shi a gaban jama'a har ya mutu za ka yi daga yi zina haka da zai zama tsawatarwa amma da yake ba a yi har ma yanzu ma zinan ma ya zama kawa kaga wani ma a zinan ma zai dan shege ko haka ne ko wala kaga ma ya dauko dan ina ma hura hanci a gaban jama'a kaga yana har ma wani daɗi yake ji shi ya haifi ɗan a waje kaga ya ɗauka ma ya riƙe a hannu ina yawo da shi a cikin mutane saboda me ba a hukunci da ana hukunci ya yi jama'a zai yi yanzu ga sunan ya yanke gune ga sunan suna yawo mutum iri-iri zai waje zai je ya je ya ma mata ciki ta haihu kuma ya zo kuma ya rike kuma yana fariya ma da shi da ana yin hukuncin ba wanda zai haka kuma shi ɗan nan in kiyama ta yi sai kun shari'a da shi domin ka ka ka ka ka kunyata shi a cikin al'umma za ka zama mu ringa haƙuri dan kankanin sha'awa kankanin sha'awa ija maka bakin ciki na har abada dan kankanin sha'awan da ba wani abu ba kuma daga jama'a ko wanda aka ce in ba akwai tare mutu ba za a mutu akwai jama'a ko a ce mutum mata ko tare namiji ba za ta mutu akwai babu ga shi matan ga su nan da yawa in ka inda Allah zai ba da izini ya ce a yi mata ashirin ashirin za a yi haka ne ko jama'a amma wani ga matan ga sunan birjik ba zai yi aure ba ya riga ya saba da zina ya bi yar mutane ilallaɗe ta ilallaɗe ta ilallaɗe ta har ya ɓata mata rayuwa sai kuma ya kauce mata kuma ya koma kan wata kuma eh sai kuma in kika ga saurayi na binkin lalama yana so ya kwanta da ke kika yarda to ya gama da rayuwarki ba zai aure ki ba ba zai aure ki ba da zai ce ko ya aure ki abin da yayi da kyan nan za ka ci gaba da yi ko ba zai wara ce ce karki yadda wani ya zo ya ce wa yayi a gwajin takalmi ko haka nake faɗa ko wa ya kamata a yi gwaji gwajin gidan wa Allah ya hana Allah ya kare mu zina Allah ya kare mu zina don masiba ya zo mana jama'a wallahi ya kowa da suke yi da 'ya'yan cikin su ma kowa da suke yi da da da da da abokan 'ya'yansu daga tana bin abokin ɗanta ɗanta tana bin abokin ta haife shi wani mata ya jika da shi amma tana nan tana bin shi daga tana mishi goma na arziki ta sayi yadi mai kyau sadda ta ɗinka mishi in ya buƙaci kuɗi ko nawa ne za ta ce to kawo akan nan ba ta tura mishi suna kiran su wai wai su ga su ga momi sunan sunan wayannan mazinatan kenan wai su ga momi wai suga ne ko suga suga momi akwai kuma suga dadi eh shi suga dadi dattijo ne amma kuma yana yin yarinya karama ita kuma wace ita kuma a rayuwarta ta fara samu o ba da bukatar saurayi eh ina da dan abun hannu ta zama farkon shi kuma ko mace ne ma zai mata in ta nemi waya ne zai saya mata in kayan shayi ne zai saya mata in wani zani ne ya fito na na na na na yayi duka zai saya mata ana suna kiran wa irin waɗannan fasikan wai su suga suga ko suga dadi akwai kuma suga moni na ta tsohuwa mana tsohuwa ta fi shekara talatin ko arba'in duk fatan nan ya soma ya soma zama kamar roba roba maman nan ya zama gura kan yi an san gura kan yi ko amma tana nan tana bin ƙananan yara sa'o'in ƴaƴanki kina zubar da mutuncinki kina zubar da kimanki Allah na jira ki Allah duka yana jiran mu za mu je gaban Allah wata ran za a waye gari Allah zai kira kira a kiyama liman mulkul yau yau ake da mulki yau wa ake da mulki sai Allah lokacin ba shugaban Amerika ba shugaban Faransa ba shugaban Rasha ba shugaban Germany balle Najeriya balle Kamaru ko Chadi ko Niger da sauran kasashe kowa yana cikin kafa Allah kai mana gafara haka muna kiran mazinata a ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah kai mana gafara kun ji abin da manzon Allah yake faɗi kun ji kuma abin da Allah yake faɗa a Qur'ani idan ba ma mutum wannan hukunci a nan duniya ba kabari ga nan za a je ta ce a kabari ya tashi a barki ba uwa ba uba ba yaya ba kowa sai kadai kuma azaban da Allah yake ba mazinata in mace ce Allah zai sa a fuda farjinta sannan a kawo wasu macizai kowane maciji kaurin shi ya fi shaddabino kowane maciji tsawon shi zira'i saba'in ne haka za su dinga shiga cikin farjin suna tsaron bakin farjin farjin yana narkewa kamar gishiri in asa mishi ruwa in yi narke a ce ya dawo tana ihu in namiji ne shi kuma alƙalamin zai zama kamar kamar rodi kamar itan dabino shi ma mace zai suna tara Allah ya kare mu zina Allah ya kare mu zina Eh.
فهذا هدم من لم يكن مهتنا amma ba duka wannan haddi da aka ce a yi wannan bulala guda ɗari ga jama'a ana yi da wanda bai aure ba ne wanda bai taɓa aure ba saurayi wanda bai aure ba shi ne aka ce a musu bulala nawa aka ce a yi ɗari za mu ji kuma shi wanda ya taɓa aure ba فأما إذا كان مهتنا amma idan shi wanda ya yi zinan in dai in dai ya- ya taɓa aure ko ta taɓa yin aure فهو للرجل إذا كان
هو للرجل إذا كان له امرأة idan namiji ne yana da mata
وقد دخل بهما kuma ya yayi dukuni ma'ana yayi kwanciyar aure da wannan mata inda ya taba yin aure har ya kwanta da matan to daga ranar ya zama bazawari daga ranar ba saurayi bane shi an bayan da ko jama'a inda ya taba aure ko da ya saki matar inda ya kwanta da matar ko so ɗaya ne kai ko da kan alƙalaminsa ne shiga cikin farjinta abin ya gagara to daga ranar ya zama bazawari in an kalle shi ya yi zina shi ba maganan bulala za a je a jefe shi ne kawai أو زنت امرأة ko kuma mace ta yi zina ta taɓa yin aure ita ma
وكان لها زوج tana da miji
وقد دخل بهما kuma mijin ya ya santa ya mace to ita ma ta zama bazawara ina bayyana ko ana bayyana ko jama'a to duk فأتهما الرجل to haddinsu shi ne a je a jefe su kawai eh da haka muna kiran zawarawa muna kiran masu matan aure da kuke bin matan mutane ba za wannan suna nan ba suna nan a cikin al'umma haka wannan rayuwar su yana da amfani yana da amfani jama'a kuna bi kuna rudan matan mutane da yan kuɗi Allah ya baka kuɗi ko da ko da iya magana ka sa ko wanda ba shi da kuɗin amma ya iya ya iya eh masu masu fasikantar suka ce wai yanawa haka suka faɗa mun wai wai ya iya yanawa kusan yanawa wato yana da iya magana ga masu kaga kuma su mata ba waye ne ba mata ba wata a magana ake gama da ita ce wallahi ya iya magana wallahi ya iya magana ta ga iya magana eh ko zama neman aure na Allah da annabi zai zo ta kishi musamman irin yaran mu masu masu zuwan tsiyan nan kaga yaro ya dan ya ga wanda ya wai shi kire ziman ya dan atta gashin kai ya bar kai ya yi kele ko ruwa ka kai ga dan kunni a a kunne sai ne da mace saboda iya magana sai su yi awa uku wata gaji ba surutu yayi wannan yayi wannan sai ga mai nema na Allah da annabi ya yi taki wai bai iya magana ba haka dai gode ba haka iyayen mu mata zawarawa da matan aure kun ji daga bakin manzon Allah kuma doka daga wurin Allah in mutum ya taɓa yin aure ko yana da aure in ya yi zina an kama shi to jefewa ne ba maganin bulala za a binne mutum kafa da hannu duka ina cikin ƙasa sai a bar shi zuwa nan bakin kirji sai a samu wasu mutane kowa da dutse a tare mutanen gari sannan a yi ta jifanta ko a ta jifan shi har ya mutu ko har ta mutu in kuma ba ba a yi nan duniya ba lahira yana nan malam da haka a nan wallahi malam akwai mata suna nan sun kai shekaru amma suna nan suna aikata mata daga suna bin dan cikinta akwai wanda na ganin cikin tarihi malam dan sai ta haifa ne dan ta haifa dan cikinta ta dinga mishi abubuwa ta neme shi da fasikancin yaron ya ki malam ta yi ta yi yaro dan ta ta haifa ina ta haifa a cikinta ka san masifa ya kai masifa ko ta yi sai yaro ya ƙi yaron mumini ne to nan sai ta yi shiga ta rufe fuskanta ta mu yawon cikin ɗaki ta ba shi abin sha wanda yake hankalin sai ya fita lala wannan ku ya haƙuri da abin sha nan wa kawo lala wannan Allah wa kawo da wanda Allah ta ba yaron abin buguwa malam yaron nan ya sai daga ɗaki ya bugu ta biyo yaron cikin ɗaki malam ta zo sai fasikanci da shi yaron yana kwanta ba a da iya haka ta kwanta da ɗanta na cikinta za ta fita yaron to ɗakin da akwai ƙasa haka sai ɗibi ƙasa sai kama hannun ganinta sai ya sa ƙasar sai ya ɗaure ya ɗan buɗe bakin hannun ganin kaɗan haka inda jin wato abin da ya ringa zuba kamar toka haka cikin ɗakin ta fito ta koma ɗakinta da asubahi yaron ne ya dawo cikin hayyacinsa yana kuka shi bai san kowaye ba to sai ya ce bari ya bi ya bi wannan tokan ya ga ina ya shiga wallahi ta yana bin tokan yana bi yana bi sai ya ga tokan ya shiga ɗakin uwarsa ne sai ce lallai babu shakka da uwarsa ya kwanta da gari ya waye ya samu wani malami ita aka rama kallawa kaji kaji abin da ya faru ce to ba zan ce Allah ba zai na zamara ba amma dai wannan babban zunubi ne don ko a cikin mu nan ma wannan na daban ne ko amma zan baka shawara ka shiga daji ka samu itacen da ya bushe ya kaɗe ba ganye ka hau kai kai ta istijfari kai ta ibada kana roƙon Allah wanda ya lokacin da ya ga bishiyan ya yi ganye to ina nuna maka alaman Allah ya gafarta maka yaron nan ya yi niyya malam ya bar gari ya je ya hau kan abin da itacen kuka ya kaɗe ya bushe ya hau ya kwana uku yana ina ta ibada yana istighfari yana kan kuka sai ya hangi wasu mutane suna zuwa a hanyar haka sai ya ga sun tsaya to a sai a cikin su Allah ya ma tsaya a cikin su rasuwa bata ce a cikin su matafiya ne sai ga sun tsaya an samu an wanke ita matan a tarafin sai ga ɗauko gawan suka zo daidai inda kusa da inda yake suka zo suka binne matan yana kallon su amma su ba su gaishe ba bayan sun binne suka tafi can sai ga ɗaya a cikin su ya zagaya ya dawo ya zo ya fitar da wannan mata zai fasikanci da ita shi ne sai ya sauko mutumin zai gudu ya bishi ya murkushe shi ya kashe mutumin yana kashe mutumin ya mai da matar cikin rami ya gyara ta ya kuma kai rami ya binne wannan yana gamawa kafin ya dawo kan bishiyar sai ya ganye daga sama har ƙasa ya bai da bishiyar ta kosa ina haka Allah ya nuna musu ne ya musu gafa to zana masiba ne mara siba ne kamar da na gaya muku ba jinsin da ba mazinata a yanzu kowane jinsi akwai a cikin musu a gabanni akwai a cikin malamai akwai a cikin sarakuna akwai a cikin masu kuɗi ko akwai a cikin kowane jinsi mana kowane jinsi yanzu manyan shugaban su jirgin na akwai wanda yake ware gida ne musamman na ake kai musu fasikar gashi shugaba ne a cikin al'umma in ya fito da safi ta kai tsammanin ba mai tsoron Allah garin game shi amma ƙatar fasiki ne ina da gida ana cewa gidan wayoyi ne ne guest house ina ji kawai ba wanda ya isa hana kai kai Allah na jiran ka wata ran za a waye gari za a haɗu da Allah Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah mu roƙe ka Allah kai afe mana
kama kamar bayanin da zai ga lalawa ita kamar da aka rawaito hadisi daga annabi Muhammadu annabi Muhammadu Rundala ya ce wanda ya fi kowa rowa wanda aka ambaci sunana bai mun salati ba.
ولا ذمة ما أعز بن مالك ma ibnu malik haka ne ko manzon Allah ya fi an je an jefa wani mutum sunan sa ma'izu sahabin manzon Allah ne بن مالك eh yayi yayi zina ma'izu dan malik an kama shi red handed yayi zina annabi yasa aka je aka jefe shi to jama'a akwai wanda ya kai manzon Allah tausayi jama'a akwai duk duniya akwai da tausayin manzon Allah to abin da ya annabi ya sa a je a je wa mutum har ya mutu a kafin abin nan ba karamin aiki ba karamin zurbi bane to annabi ya sa an jefe ma'izu dan malik da yayi zina Allah ya kare mu zina Allah mu roƙe ka Allah ka yi mana kariya Kana ne? Mu ci gaba mana.
وروى عن النبي صلى الله عليه An وسلم rawaito daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama
أنه أمرت ب أمرت
zuwa wasu mamala in annahu amara digo أنه امرأة جاءت إليه to yace wata mata ta zo gaban manzon Allah jama'a musa ko ne mu ji wannan hadisi da cewa ta kawo kanta ta zo wurin manzon Allah ita wannan mata
فأقرب بزنا ta ce da manzon Allah na yi zina ta faɗa wa manzon Allah haka وهي حالل kuma a jikinta ga ciki matar ta zo da ciki rugu-rugu ta ce da manzon Allah na yi zina wannan cikin ma na zina ne oh la ilaha illallah la ilaha illallah za a iya samun irin wannan yanzu a mata za a iya samu eh akwai haka ne gafa da gaskiya ba a rasa bayan Allah da kirki sai dai a ce yana da wahala na'am
فأمرها أن ترجع حتى تضع قولها to sai manzon Allah yace mata ki je ki zauna har ki haihu in ji manzon Allah
فلما وضعت قولها ta je ta zauna to bayan ta haifi cikin ta haihu ta gama jego
أتته ta sake dawowa ka san wannan akwai imani ko da Allah ya mutane ba ta gurke nan ba eh ta sake dawowa wurin manzon Allah
فأمر بها فرج Fara- faraja mazgo فرجمت sai manzon Allah ya yi umarni yace aje aje ta kuma aka je aka jefe ta
فهذا حد الزنا kaga wannan shine haddi na zina in mace mai in mace mai ciki tace ta yi zina ko cikin nan na zina ne ba ba na aure bane to za a bari ta haihu in ta haihu dan sai a nika shi gidan reno ita kuma a je a jefe ta Allah kai mana gafa to maje فأنت فإن فإن أقيمت عليهم الحد في الدنيا to idan aka tsayarwa da mutum haddi a nan duniya kamar da wani mata ta zo gaban manzon Allah annabi yasa aka je aka jefe ta
وإلا in ko ba a yi haka ba ba أقيمت ب عليهما بالعشرة o alayira za a tsayar muku da hajji Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu ku jama'a madunata a tuba a tuba in ka tuba inna Allah ghafurur rahim ne amma in matan wani ka nema to fa sai ka je ka samu mijin ba wane ni ne wane matarka wance rana kaza lokaci kaza na kai ta wuri kaza ko hotel kaza ko daki kaza kuma ga kalan ma yadda na kwanta da ita ka kwatanta mishi wai ka faɗi abin da zai yi fushi amma kafin ka faɗa mishi ka ba su bindiga tukuna kuma akwai ɗuri a ciki don ka ce zan na baka wannan ne duk abin da kaga za ka iya mun ka yi sannan ka faɗa mishi kafin ka faɗa in ya yafe Allah ya yafe in kuma bai yafe ba sai an muku shari'a kuma in kiyama ta yi za a ɗauki kyawawan aikin da ka aikata su sallah su azumi ku duba dai wahalar da aka ce na azumin nan mara ana yau yau waye bai sha ba eh kaga mutum na tafiya kai ga hinan sokoto sokoto sokoto ko ba ga wani eh gashi na ranan sai fita yake yi yanzu haka ma digiri ga mun ga rana ya faɗi ko digirin rana yanzu wurin talatin da shida ne yanzu haka akwai alaman in dai ba Allah ya ba mu rahama ba gobe ranar ma ba karamin fita zai yi to duka wannan wahalar da ka sha haka za a tattara za a ba mijin matar ko da arme ne in arme ne ya zama ya maka makulu shi ba zai amfane shi ba kai kuma an raba ka da shi akwai masu bin matan arna ko akwai jama'a mata da mijinta ya yana bin mata kana da miji armiya ce yana wani irin kazanta ne wannan matan da ba ta wankan haila a cikin kazanta wani wani wani burge ka za ta yi wani burge ka za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wani ga mata wani mata hudu wani mata uku wani mata biyu wani mata daya amma yana nan yana bin kuna kuna a waje sai ga ga ai ai ai su wa'annan sun fi iya romancing sun fi iya menene za ka hadu da iyawa za ka je kabari akwai munkarin wani kirin ko sun mumbu kuma umuyu ba sa jin ka ba sa ganin ka ko ba sa magana duka ne kawai duka ne kuma suna bin ƙirƙirban zane matarka na gidan nan ta fi ta waje ita wannan halaliyar ka ne wancan kuma haramiya ne amma kuma abin da yake jawo ka sai ka samu wata mala a gida ƙazaniya ne mala ƙazanta kazanta ba wanka ba tsafta baki ina ina ina bashi ga hammatan nan gaji nan mata ga ƙoƙo ba ta askewa daga ta wuce tana wani irin bashi tana wani irin sai in za a biya anguwa za a biya anguwa shiga bayan gida ta yi wanka kuma ta ɗauko one in town ta ɗaura kuma ta shaƙa jiki a ɗaura ɗan kwali a kawo shi nan gaban goshi haka a yi a haka ɗan on the 17 in yi tauraro ba a fita layi za a biya anguwa amma a gida ba za ta yi wa miji ado ba to ko ya yi a wurin miji in kina ƙazanta hankalinki ba zai zo kanki ba ki zama tsab-tsab-tsab-tsab ki dinga wanka ki dinga makeup ai an san makeup ko? ne makeup dama su mata da ado Allah ya yi su a wa mannin sha'u filin ya ce ya huwa filin samun zairin mubini da ado Allah ya yi mata ana tsammanin namiji sai ya kwana uku bai wanka ba komai mata ba yana nufin cewa maza sun mata kyau maza ba sun mata kyau namijin ya yawan kansu kawai ba wani maganan mai ba wani maganan kawai zai kwaɓa kayansa kawai tafiya da babi amma mace ba sai ta zauna ta zara wannan ta shafa wannan ta share wannan ta dangala wannan ta fesa wannan ko wannan ta ga an mata tas tas tas tas nan tas tas tas tas ta zo nan wuya nan ma haka amma namiji na ruwan shi ina yin wanka su zafi ko yana gabawa bawan Allah to mata ku ringa tsafta yawanci wallahi wasu wasu suna zuwa su yin nan ne saboda matan ba sa tsafta gida ma ki zo wa miji zanin da aka yi girki da shi za ka shigo ɗakin miji suna nan da yawa ko zanin da kika yi girki ga warin hayaƙi ga ruwan wancan ranke duk ya zuba a jikin shi ga tumatiri ga ga atarugu duk a jikin a jikin a jikin zanin zanin kanshi shi na kanshi bala'i ne kuma a shigo ɗakin miji kuma a ce wai ana so hankalin miji ya zo ina zai yi ana so ki zama kayan ki na sallah daban kayan ki na aikin gida daban kayan ki na shiga ɗakin miji daban kowanne ki aje shi separate kowa ki aje shi da wurin zamansa kuma turare ki nemi na fesawa a jiki da na fesawa a gado go akwai wanda kuma ake turara ɗaki go akwai wanda kuma ake turara kaya za a sa su a turare shi sai ka ji ɗakin malam kamar matan bare bari a'a mara ai kowa ya san matan bare bari suna da ƙamshi ko da Allah kayan turaren da ake kawo daga ina ke kawowa daga ina ne na da ne ko to wannan mai magana na fulani ne wannan to jama'a eh annabi ya ce in ka ga wata mata a waje ta baka sha'awa ka dawo gida wurin matanka na gida abin da ka jikin wancan shine a wurin matanka na gida to amma abin ta kai in ka dawo sai haushi ya kashe ka bai wani ya yanko da gudu mala ya ga wata ita ba sha'awa ya yanko da sauri ya zo gida da ya zo ganta a zaune rakwatam kamar tsohon mangoro ya haɗari sai ya burki ya ce mai gida yaya ya ce wallahi ƙishin ruwa ne ya koro ni in ba ƙishin ruwa Allah ya kiyaye mu zina amma kuma maza duk da haka duk da haka karka je ka yi zina ba duk da haka karka je ka yi zina zina bala'i ne ba ba ka daman ka je ka bi matan banza a waje ba ke ma ke ma kar ki je ki bi mazan banza a waje ta buga gida ta buga a wai tana nan Allah kai mana gafara in ba miki haji a nan duniya ba kabari yana nan yana jira jama'a akwai wanda ba zai mutu ba in akwai ya ɗaga hannun gani akwai wanda ba zai mutu ba ɗaga hannu wana ka sama maki da Allah ya izin nan ku jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ga shi nan ma yanzu wasu ba sa bin mazan malam har ana sai da daga wani namiji ba irin na roba ne ko suna saya a kanti suna sayan gaban maza a kanti na roba wani a jikinsa har ana sa masa batir za ka yana wani girraka zai rinka mata kamar kamar ɗan namiji ne rayayye sun tsaye a cikin a cikin akwati sai kuma ta dawa kuma ta biya wa kanta bukata Allah na jiran ki kuma mazan ana sai da na mata ana sai da na mata ga ta nan kamar mutum da nono da komai zai je ya sayo ita ma an sa mata wani irin inji zai ringa ji kamar yana kwanciya da mace mai rai duka Allah na jira yan uwa maza Allah yana jira mata ma Allah yana jira duk za mu tsaya gaban Allah Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara ah
فهذا الرجل don haka ku kiyaye zama in ji manzon Allah فإنه مصيبة عظيمة domin zina masiba ne mai girman gaske in ji annabi Muhammad
قال الله تعالى domin Qur'ani Allah ya ce ولا تقربوا الزنا kada ku kusanci zina kun ga Allah ya ce kar ku je kusa ma kusa ma kar ka je ba ma kar ka yi zinan ba a'a kar ka kusanci zina shine kar ka taba jikin mutum da ba taka ba kar ka sumbance ta kar ka yi maganan ba da ita ana yi ko ba yi ga shi nan kalmomin ba ga shi nan da yawa ga shi nan a waya za a gan shi kala kala amma ta fa ta fa hotonta ta rubuta shin na yi aure to kina faɗa ma waye ko ko kuma kike shin na balaga kina faɗa ma wane ne in kin balaga ma Allah na jira kiyayi za ka san kin balaga to don haka duk abin da ba kyau duk abin da yake zai jawo a yi zina Allah ya ce kar mu je kusa da shi wala ta ƙarabu zine ko kar a kusanci zina إنه كان فاحشة domin shi zina alfahasha ne يعني abinda yake nufi اعتزلوا وهدوا الزنا na يا يعني na na'am اعتزلوا kar ku yi zina وهدوا wa haddin zina ne ko وهدوا وهدوا الزنا فإن الزنا مصيبة domin zina masiba ne zina masiba ne wala malam wanda iya baya wanda ya fara ba- bai iya bari ba sai ya je yayi ومقتا kuma mummunan azaba ne ma'ana yana jawo ayyukan mutum azaba يعني abinda yake nufi يوجب لجانبه المقت yana yana wajen sawa mai yin sa azaba a gaban Allah وقد غضب من الله kuma تعالى yana jawo wa mai yin sa fushi daga wurin Allah وساء سبيلا kuma hanyar zina ya munana Allah ya kare mu Allah ya kare mu kuma wurin kwana ku to Allah ya kare mu jama'a mu kiyaye zina Allah ya kare mu abin da aka ce kayi guda daya yana rusa ibadar shekara 70 to jama'a ya kamata a yi ba shi kuma ta duniyar nan in ka shigo dama Allah ya baka ran da rai ya fita magana ya ƙari Allah yana ƙari jama Allah yana ƙari in lokaci ya yi yana cika shike nan baƙila marraq wa zanna annahu al-firaq wa taffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhil masaq fala saddaqa ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطيب لألا تغوى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي هو باقي دي الله ربك جاء أنشي أولي لك فأولي أصاف يا مطلع جماعة مجد أوران الله تفاتن الله يقريبه gobe insha Allah za mu ci gaba da ɗaɗɗaɗɗen kwana kuma kafin a yi tambayoyi sallar nafila yau raka'a goma ne sallama biyar idan an yi fatiha kowane raka'a izazul afa goma goma wanda bai iya ba ya yi abin da ya sawaka an gama sallah kuma ya hasibu ya hasibu ɗari Allah ya nufe mu da yi gani kuma ya hasibu ne ba
mai tambaya yana cewa da fatan malam ya sha uwa lafiya na'am
yake malam idan mutum ya shiga ko kuma kuma ya fita na'am bayan ya kuma ya fita kuma daga bayan ɗaya ko duk da kama duk da kashe shi a hukuncin wannan mutum ya fi ya yi shahada tunda ya tuba ya bari kuma jama'a kowa ya shaida ya bari ko kuma shi Allah ya san ya bari in daga baya suka biyo su suka kashe shi ya yi shahada ina fatan an bayyance ni ko yawa to muna kira wanda suka suka suka shiga su fita domin abin kafirci ne wanda zai shiga sai ya yi imani da Allah su tukuna ko domin duka suna da allolinsu akwai masu kodin akwai masu makadindu to muna faɗa muku da harshe na musulunci duk wanda ya shiga irin wannan abun wallahi wallahi ba musulmi bane ba musulmi bane domin sai an kai su wani wuri wai ana banin go banin suke cewa ko aka yi banin din yaro akwai yadda ake yi a shigar da shi har ana tsaga ma jikinsa jini ya fita a zuba wasu wangiya da wasu abubuwa a wasu gwalangwalango kaga kamar yadda in kafiri zai musulunta a kawo shi ya kalmar shahada haka ne ko to shi kuma zai fita a musulunci za a kai shi je ya yi nashi irin shahadar nashi sunan Allah sa makadindin inda muke in muka zama cewa mun ga la ilaha illallah muhammadu rasul shi kuma ana tara yana makadindin makadindin makadindin makadindin har ya tafi ko yana kodin kodin kodin kodin har ya tafi ga shi abin yanzu yaran mu dora suna ciki yara ƙanana wasu ma ba su kai shekara goma sha biyar ba ƙanana sun gyara mu kwana suna kwana biyu suka suna zaman lafiya kwana biyu nan ba ƙananan yara ne daga yaro ina tafiya ina wani ana haye ina wani haka ina wani haye ina wani haka da hannu ba ya zama haye ka ga haye a je kabari Allah ka tsare mana zuriya Allah mu roƙe ka ƴaƴan da suke cikin wannan al'amari Allah ka tsamar da su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su wanda kuma su fada ba Allah ka tsare mana su da haka mai tambaya shi wanda ya ce ya bari din sa kashe ya yi shahada tunda Allah ya tabbatar da ya bari Allah ya hani ƴaƴanmu masu yi Allah ya hani su mu je
wannan kuma tambayan tambayan da yake shi ne na'am wani ne yana bin noma a masallaci kafin ya kai dubu guda uku da ake nan noma na ɗaga a hukunci sai dago abin shi ai na inna ma zai limamu da yasa ne bihi ne da shi ne imam ai an sa shi don ka zama kana koyi da shi ne in in ka kafin ka yi ɗaya ka yi biyu ya ɗago sai ka ɗago abinka amma muna kiran limamai zan ƙara magana zan ƙara magana zan ƙara magana abin da yake faruwa a cikin watan azumin wannan da yawa suna yi wa Allah isgilanci a wurin sallar tarawihi da ake yi kaga wasu kafin karfe bakwai da rabi wai an gama sallar isha an yi tarawihi raka'a goma an yi shafa'i raka'a biyu an yi mutu raka'a daya ina za a je ina za a je kuma da an tashi kuma za a zo a zauna ne ana hiran banza ko a tafi yawo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina za ka je kana cutan kanka kuna cutar kanku jama'a ina kira ne daga almajirai yanzu a watan azumi za a ga masallaci kuki kuki kuki kuki can masallaci nan masallaci ga asalin masallaci ba su je ba sai su kama jami'i a kan layi kan layi wai sunan su wai wai wai wai express express ka ga express jama'a sun kan ibada muna yi ma wane ne a'a muna ma kanmu ne muna ma kanmu ne man amila sayan wani dan su jiwa wani asa'a ba alaiha shi sallah in za ka yi ka yi shi a natse ka yi niyya a natse ka yi kabbara a natse duka shi nafula ba a mishi ikama go daga zuwa bayan an yi sallar isha din nan duk nafula raka a biyu a yi sallama ne ba a mishi ikama in ka zo ka yi niyya a natse ka yi kabbara a cikin natsuwa karanta fatiha a cikin natsuwa ana so in kana karatun fatiya kowane gaba ya koma wurin zama sa ya zama ya daidaita shin na uwa sallah ne jama'a a zama an daidaita sallah da jama'a ne ne farilla ne amma ga mutum ya sallah wani ma kamar za ka yi amai ina jin su malam ka ji masallaci can ana yi nan ana yi ina za a je yanzu ba shi azumin kamar wasa an fara yau kwana goma sha biyar yanzu nan da kwana goma sha biyar ya zama tarihi ko kuma yawan rai kuma ka zo kana cutar kanka kura mata Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allah haba haba dan uwa haba haba dan uwa ku zo masallaci shi ma liman a masallaci ana so kai sallah na natsuwa ka yi a cikin natsuwa in ka yi ruku'u a kayan jini a bayan ka ya zo nan wuyanka in ka ɗago ya koma inda yake in ka zo sujada jinin ya dawo in ka koma suka ce manzon Allah fa in yayi ruku'u za ka aje ƙwarya ƙwarya da da nono ko ruwa a bayan manzon Allah bai zube ba saboda daidaito a cikin sallah farilla ne ko kuma in ka ɗago ka natsu sannan ka je sujada in ka sujada ka natsu kana gaban Allah ne an ta'abuda Allah ka annaka tarahu sannan ka dawo amma kafin bakwai da minti ashirin mala wai an yi sallan isha an yi sallan tarawihi raka'a goma an yi shafa'i raka'a biyu an yi wuturi to bakwai da ashirin na jama'a isha da shiga ba bakwai da ashirin ɗan nan isha da shiga ba ka zo ka yi sallah a wajen lokaci muna kiran jama'a kar mu dinga cutan kanmu duk masu irin wannan sallan suna ba kansu wahala ne kana gama sallan za a ɗauki sallan kamar tsumma a naɗe a jefe ka da shi Allah baya so Allah Allah kare mu muje
wani ta tambaya ta ce assalamu alaikum da fata malam ya sha ruwa lafiya na sai malam ni da mijina ne mun zo ne da kofiyata na idan kusurata tana muna tare tana gida baya kulawa da ni baya nan magana na amma idan misali ko tafiya ko ba ta gida ta tafi anguwa ko ko ko da kula ni yana nan magana kusa da ni da mutane yana tambaya shi ne ta ce duk macen da kuka ne mijinta ya fito ta Allah ya kine mata to duk wannan abin yana bakanta mara ya ce zai hukuncin wannan mijin da yake mana yana ba tsakanin to sai a sanar da magabata dama Allah ya ce idan tsakanin mata da miji akwai sabani to fa ba su hakaman min halihi go wa hakaman min haliha sai dangin ta samu a samu mutum biyu masu hankali da nasu dangin guda biyu masu hankali a zo a zauna ga ta gashi wataƙila kina mishi abin da ba kyau ne ka san an ce ba a ƙin mutum sai dai a ƙi ne sai dai hali wataƙila akwai abin da kike yi ne baya bai mishi daɗi mutum baya ƙin mutum haka kawai mala sai akwai dalili in bayan dago da haka sai ki tsaya iyayenki da iyayensa ku zo ku zauna a bincika wataƙila akwai abin da kike yi ko na rashin tsafta ko kuma rashin jin magana ba daɗi ka ga matarka kana yawo kana gida ta fita ko ko kuma kana dawa anguwa kai kawai ta a hanya ko tana tafiya ko tana dawa ko daɗi to wani ba zai iya dukan mata ba ba kowa ne ke da duka ba wani kan ta ci duka amma wani shi ba zai ce ba zai amma zai zai zai faka ki ne a jiki a gefe in bayan dogo ba kyau in kina yi ki bari ki bari eh in kin ce ki tana nan zai kula da ita ko in ba ta nan kuma sai ku ce ku kuma ya kula da ke su wata kila dabi'an ki ne ba kyau Allah ya kare mu domin annabi ya ce jibratul qulubi ala hubbi man asara me wa bughdu me man asara ilaiha Allah ya gane da mu shikenan a duk Allah na karshe kafin ku kawo na'am wanda ta ce malam da fata ka sha ruwa lafiya na'am yake malami ne na aini wata biyu kenan amma ba wata biyu sai wani abu yana fita daga gabana kamar da suke ta haka Eh.
shin zai iya yin wani ka'idi sallah da azumi
jini ne
ko ta ce wata in jini ne ya zama jinin haila jinin haila kuma in ya zo ba a sallah ba a yin azumi in ba yadda ko in kuma ba jini bane sai ka je asibiti wataƙila wani ciwo ne tare da ke muna fata Allah ya ba da lafiya Allah ya sa mu zama lafiya to fidda'u na to a wannan kujjawar ya fito daga an abu haka a abu matan hakan na yar alamu sabu ta ce tana da kuma da yau ha kuka alamu sabu labarin masallacin juma'a ne rasuwa Allah ya gafarta musu da da kuma shehu musa imam Allah ya gafarta musu da da labin mai alewa Allah ya da gafarta ta ci musu mamalin yusuf Allah ya gafarta musu babansu Allah ya da kuma gafarta musu alamu sabu ura na da ganin tsawonsu a rubutana sai kuma ija'u na biyu na ta ce suna so malam ruwa mahaifinsu mahaifiyarsu habiba addu'a da na alhaji abdullahi mai albasa na da alhaji ismail alkodi Allah ya da gafarta musu hajiya sakuwa da Allah hajara dodowa da na alhaji ahmadu alkodi da Na'am.
ganin sauransu duka rubutana na sai kuma wani bawan Allah ya tuyo da naira ɗari biyu Na'am.
wanda Allah ya yi wa ɗan sarrafiya Halima Na'am.
yana so malam ya sa shi addu'a ya sa ta addu'a sai kuma su dawo da nidan Shadman Lawan kuma sun tuyo da su dawo su ce suna so a sa Shadman Lawan a addu'a na da babu abin gani da na kuma yaron ta malam suna kuma da sa ta addu'a ga baki da daya.
kuma sai malam Mahmud mai gidan ba Allah ya gafarta musu to duk wanda aka ambata a wannan takardu da wanda ma ba a iya ambatawa ba Allah ya gafarta musu dukkan mu nan kowa da nashi a kabari Allah ya musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu yadda kullum muke musu addu'a mu ma Allah ba mu masu yi mana addu'a domin yana zuwa wata ran mu ma za ku ji ana ce mu ma mana addu'a wani ya kawo takarda ya ce da wane da wane da wane muna kabari mu ma to Allah ba mu masu yi mana addu'a